لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه وسعي وقبل تبنش. tara tara ga watan saba bakwai ga watan saba hijiran manzan mutum saba dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah mai girma da ɗaukaka ya sa cikin cikarta za mu ci gaba da karatu littafin akilar bukatar shabab shi'ati da haq Allah ya mana jagoranci malai yana mana bayani a cikin tambaya ta arba'in da tambaya ta arba'in da bakwai wacce malai yake tambaya akan cewa a cikin addinin shi'a suna da aƙidar cewa bayan alƙur'ani akwai wasu littattafai waɗanda su ba alƙur'ani ba ne amma sun kunshi wasu hukunce-hukunce wanda imaman shi'a su kaɗai suka mallaki waɗannan littafa daga ciki fala ya kawo mana aljami'a ya kawo mana sahifatul namus ya kawo mana sahifatul abifa sannan kuma ya kawo mana sahifatul du'abat saifi sannan ya kawo sahifatu aliyyi guda biyar ce to sai ma da ya ci gaba da cewa na shida cikin littafan da yan shi'a suke itiqadin suna da su wanda sun kunshi sakonni na wahayi na musulunci amma su kadai suka ke banda da su banda sauran mutanen da ba su ba ko shugabannin su guda goma sha biyu su suka ke banda da waɗannan littafan to akwai aljabu na biyar na shida kenan aljafu aljafu wata fata ce aka ce sai na ali radiyallahu ta'ala anhu yana da ita wannan fata za a mana bayanin abin da ta kunsa shine aljafu mala ya ce ko nau'ani wannan fatar da ake ce masa aljafu to ta kasu gida biyu akwai aljafu al-abyad akwai aljafu al-ahmar akwai farar fata akwai kuma jar fata za mu ji a aƙidar shi'a waɗannan fatun guda biyu da fara da jami suka kunsa mene suka kunsa mene ne a cikin su shi ne sai malaci ga riwaya daga 'yan shi'a an abil ala'i tsala سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يقول إن عندي الجفر الأبيض abul ala ɗaya daga cikin masu riwaya na malaman shi'a ya ce sami'tu aba abdullahi na ji abu abdullahi an faɗa mana cewa istilahin su idan suka ce abu abdullahi suna nufin wa jafar sadiq jafar sadiq shine abu abdullahi to shi abul ala ya ce ya ji abu abdullahi wato jafar sadiq radiyallahu anhu ya yana cewa inda indiyar jafarar abiyaba lallai a tare da ni akwai karar fata fata fara ƙwada abu ala'iki ya ce fakultu ayyu shaikin fihi menene a cikin wannan fata fara abu ala ya tambayi ya tambayi abu abdullah wato ja'far sadiq ya tabbe shi yace to menene a ciki qala zabuhu dawuda sai abu abdullahi wato ja'far sadiq sai yace akwai zabura annabi dawudu a ciki Allah ya faɗa ya ce wa atina dawuda zabura mun ba annabi dawudu alaihi salam zabura wa tawratu musa sannan akwai at-tawrat annabi annabi annabi musa alaihi salam da a cikin wannan fata wa injilu isa sannan akwai injilar annabi isa alaihi salam da a cikin wannan fatan wa suhufu ibrahim wa musa وطوف إبراهيم عليه السلام وعليه السلام sannan kuma da sulhu Ibrahim da amincin Allah ya tabbata ga Dawudu da Musa da Isa da kuma Ibrahim da duk a cikin wannan fata a cikin wannan fata da imani na Shi'a Ja'far Sadiq kamar yadda muka shafa Ja'far Sadiq mutumin kirki kan ku manta da wannan ka'idar yadda malamai suka kasa a imman shi'a guda goma sha biyu gida uku akwai waɗanda sahabbai ne su su ne ukun farko ko sayyidina ali da sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn radiyallahu anhu wannan sahabbai ne kuma dukkanin su yan aljanna bisharar su da aljanna ta tabbata na biyu sai a imman shi'a waɗanda suke malamai ne wasu su ma tabi'ai farawa daga Zainul Abidi Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib sannan ɗansa Muhammad al-Bakir ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib sannan ɗansa Ja'far ibn Muhammad bin Ali ibn al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib waɗannan guda uku su kuma dukkaninsu su kuma malamai ne na Allah cikin su ma wasu tabi'ai ne kamar wa kamar shi Ali Zain al-Abidin tabi'i domin ya ga babansa Sayyidina Al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu sannan ya ga wasu sahabbai waɗanda ba ma babansa sannan akwai Ja'far al-Sadiq da Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir shi ma tabi'i domin ya ga wasu sahabbai kanana sai Ja'far Sadiq ba tabi'i bane amma ta ga tabi'i kuma dukkanin su malamai ne na ilimi a wurin malaman ahlus sunna malamai ne na Allah malamai ne fika amintattu wadanda ake karɓar riwayar su shi yasa ne na faɗa mana ran nan al-Imam Maliki ya fitar da hadisin Muhammad al-Baqir a cikin muwaffaqansa sannan al-Imam al-Bukhari ya fitar da Ja'far Sadiq da al-Imam Muslim hadisi a cikin sahihan su guda biyu sahih al-bukhari da sahih muslim dukkanin su akwai hadisin Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala a ciki to sai sauran a'imman Shi'a su kuma kashi na uku su ne waɗanda su tarihi bai nuna ma malamai bane ba wani asali na malanta a tare da rayuwarsu domin abubuwan da suke tabbatar da mutum malami ne shine zama yana da riwaya ta hadisi a wancan lokacin sannan ko a same shi yana da wasu ra'ayoyi ko matsaloli na fikihu waɗanda suka tabbata ta hanya ingantacciya sai kuma kashi na hudu shine al-Imam Ibn Taymiyyah yace aqrabu umuri shi'a shine al-mahdi wanda ya ba gaban abun ban mamaki mafi girma daga cikin al'amuran shi'a shine mahdi to kakkace an faɗi wasu maganganun da irin waɗannan mutanen addinin shi'a an gina shi ne a tokanninsa a kan ƙarya a tokanninsa an gina shi a kan ƙarya shi yasa a wurin malaman hadisi ‘yan shi'a su ne a sabon na su suka ga kowa ƙarya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam har malamai suka ce idan hadisi ba kawari da ya goyo hadisi ka ansa domin shi ba kawari bai a wajen sayin karya kafirci to da kaga ba zai bai kafir to da idan ba kawari bai ya wai to hadisi za ka iya karban hadisin sa shi kuma dan shiya a wajen sayin karya ibada in ya karya yayi ma annabi karya ko yayi ma imamin sa karya yace imamin sa ya ce to gani yake lada zai sama a wurin Allah kun fahimta to in waɗannan maganganun da zaka ji su an danganta zuwa ga irin su Ja'far Sadiq irin su Muhammad al-Baqir mafi yawancin su duk ƙarya aka danganta musu ba magana ba ce ta gaskiya to kun ga nan shine Ja'far Sadiq yake cewa wai yana da al-jafru al-abyad wata fata ja fara wal jafru al-ahmad da kuma ja akwai fara da ja to a cikin fara shine wai farar ta kunshi zaburar Annabi Dawud ta kunshi at-Taurat Annabi Musa ta kunshi Injila Annabi Isa ta kunshi Sufi Ibrahim والحلال والحرام سنن أتكون ونن الزكو الأبيض أطيء الحلال والحرام غيانا حلال ده حرام تأب اللي يكي حلال ومستني أتكون ونن تقجر duk abin da yake haram rubuce shi a cikin watan a cikin watan fadi wa indi aljafu al-ahmar sannan yace a tare da ni kuma ina da jahfata duk aka ce wai da abin sadiq ne yake faɗa ma abul ala almajirinsa qala abul ala yace qultu sai na ce wa ayyu shay'in fil dafr al ahmar to menene a kuma cikin wannan jarfata da kace kana tare da ita na ji bayanin jarfata to ita kuma jan ne a cikin ta qala silahu sai ce wani makami ne a ciki as-silahu makami wa dalika innama yuktafu lid-dami يبتغه صاحب السيف للقتل yace wa zalika innama yuftahu lid-dam shi wannan makamu ba a fitowa da shi sai lokacin fitar da jini sai lokacin zubar da jini yayi yabtahu sahibu sayyid ba abocin takobi shine zai fito da wannan makamu lil qatl dan ya kashe duk wanda ba dan shi'a a aqida shi'a idan mahadi ya zo duk wanda ba dan shi'a ba sai ya yanka shi wannan aqida ne a Allah tsaro-tsaro a cikin aƙida shi a haka yake idan mahadi ya bayyana duk wanda ba dan shi'a bane sai mahadi ya yanka shi mahadin yan shi'a in ya zo duk wanda ba dan shi'a bane sai ya kashe to shine wannan sahibu sayfi din sahibu sayfi yaqsiduna bihi al-mahdiyya suna nufin mahadi shi zai zo ya buɗe wannan al-jafrul ahmar din ya fito da wannan makamun ya kashe duk wanda ba shi'a yake yi ba kun ga aƙidar shi'anci a game da mahadi ta yi kama da aƙidar kiristoci game da dawowa annabi isa a aƙidar kiristoci duk wanda bai bi annabi ba ba kirista ba ne shi to idan annabi isa zuci ya kashe shi ya kashe shi to su ma haka duk wanda ba ɗan shi'a ba idan mahadi ya zuci ya kashe shi to shi ma yake cewa a cikin aljabun ahmar din nan wai da afar sadiq yace wanda zai buɗe wannan fatar ya zago makamin da ke ciki domin ya yaye yaki da ita ya yaki da wannan makamin shine sahibu sayfi فقال له عبد الله بن عبد يعقوب انا zaune bayan Abu Abdullahi da Abu Sadiq ya bayani to akwai wani almajirin da ake ce masa Abdullah ibn Abi Yaqub sai ya ce masa أصلحك الله ألا يجار الأمر إنك أنا جاب ماذا يعرف عذابا الحسني شين أن جدا الحسن سنسان وانا أن جدا الحسن سنسان أبيانا دعك شايما عندك كل الحسين حزوى إمام النبو مشاهدين إن شيئا ودي أن جدا سيدنا الحسين kuma dukkanin sun zo ne ta bangaren matarsa ko baiwarsa wacce ya same ta a lokacin da aka yi yakin ne lokacin da aka yi yakin adiliya a zamanin sai na umar ya sa aka da ita ta haifa masa wannan dan da ake ce masa zainul abidi to tun daga kansa har karshe duk ƴaƴan sai na al-husaini ƴan gidan al-hasan su kuma ba su cancanta su zama ahlul bait ba ba su cancanta su zama imamai ba to shine nan ake cewa wai Ja'far Sadiq sai ya ce aka ce masa to wai ɗan gidan alhassan sun san wannan sun san da wannan bayanin sun san bayanin aljafurul ahmad sun san bayanin aljafurul abiyar sun san da wannan bayanin faƙala sai ce i wallahi ba ai ba i wallahi i wallahi ce tabbas sun san kama ya arku lallai da annahu layyun kamar yadda suka san dare dare والنهار أنه نهار كما يدى سكة سنيني يني هكا سكة سل الزفر الأبيض وند أقوي التوراة أقوي زبورة أقوي إنجيلة أقوي سوف إبراهيم أقوي الحلال والحرام جاءت sannan sun san aljabrul ahmar wanda a ciki akwai makami wanda sai mahaifi ya zo zai fito da wannan makamin domin ya yaki wanda bai shi'a sun sai walakinnahum yahmiluhum alhasad sai dai hassada ita ce take bunsu wa talabu duniya da kuma neman duniya alal juhudi wal inkar shi yasa suke musun wannan kuma suka kiyarda da wannan bayani duk san da shi to kaga nan karara kaga an nuna maka wata gaba da ke tsakanin ashe su waɗanda suka aka aka ware aka ce su ne a imma da kuma me da ‘ya'yan sayyidina alhassan wanda mun yi bayani ran in adalci ake yi sayyidina alhassan da ‘ya'yansa misali a ce addinin musulunci ya yarda da gada shugabanci komai na musulunci misali gado wanda ya fi cancanta ya gaji manzon Allah sun salama ko ya gaji sayyidina ali shine wa shine alhassan shine fakru huwa fathu alihi shine babban ɗansa sannan halalolin sayyidina al-hasan sun fi tabbata fiye da na sayyidina al-husayn wato sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu darajojin sa ba su kai na sayyidina al-hasan bayan kasancewar sayyidina al-hasan ya girma sannan a daraja a addinance sayyidina al-hasan ya fi sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan kenan to kaga duk aka bi wannan da ka'idar kasancewar ta shine babban da da ka'idar kasancewa a halala ya ji kaga shi kamata a ce ya zama ne ya zama ya gaji babansa kuma ya zama khalifanci da imamanci ya biyo ta gidansa biyo ta gidansa ba a tsallake shi ba a bawa a ba kanin idan babu wata waccan manufar ta kara daular farisa me yasa za a tsinke ƴaƴan sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala an a faro daga sayyidina al-husayn tun da aka ce an yadda sai suka masa kara kara ce ba aka yadda shi ne imami na biyu daga babansa Ali radiyallahu ta'ala anhu ke shi tun daga nan sai aka tsinke shi sai aka ɗauko ƙaninsa sai aka ce shi ne daga nan kuma sai ƴaƴan ƙaninsa ƴaƴan ƴaƴan ƙaninsa ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƙaninsa har zuwa goma sha biyu kaga ashe wata manufa ake da ita koyayya to kaji shine na aka ce wai Ja'far al-Sadiq yace ai sun sani amma abin da ya hana su su bayyana shine hasada da kuma san duniya neman duniya walau talabu al-haqq bil haqq lakana khayran lahum da tun nemi gaskiya ta hanyar gaskiya da kana khayran lahum to da ya fi musu kaga akwai riwayoyi waɗanda ruwayoyin yan shi'a waɗanda ko su bai kamata su yadda da su ba ko su da suna da hankali bai kamata a faɗa musu yadda da su ba balle ahli sunna waɗanda suke da ka'idoji na tarjihi ka'idoji na tahqiqi duk abin da ka faɗa a wajen ahli sunna sai an ce sai an yi bincike a kansa al-isnadu min ad-din ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء إسناد الدين ne. in ka kawo isnadin kuma sai an tsaya an bincika waye an ciki ka ce wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane to shin haka ne wane ya ji daga wane nan sannan wane da ya ji daga wane waɗanda wane da wane nan mutanen kirki ne sun tantance a kasu zuwa yanzu in sun tantance a kasu zuwa yanzu sai a tabbata idan ba su tantance a kasu zuwa yanzu shi kenan abinda ba malaman hadisi suke kai kenan suke yi su bambanta tsakanin riwaya ingantacciya da wadda ba ingantacciya ba sai shi a ba ruwansu da wannan ka'ida su ita ce kullu ma kutiba bil kitab fa huwa qawa duk abin da aka rubuta a littafi shi daidai ne mun fahimci wannan to wai wannan wai wannan aljafur din shi naqulu malam yace muka ce ta'ammal ya kai ne karatu ko mai saurara ka kula akwai zaburu dawuda wa tawratu musa وإنجيل عيسى وصف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام كلها في هذا الجفري تلك السنة تكون ولا فاتة لماذا تكتمونه ما نجتم يسافك سويوا أي أقما تأخذوا لسوا أقما تأخذوا لسوا kaga wannan kenan saboda kai na shida shine aljafu da bakai mushafu fatimata suna da wani littafi da suke ce masa mushafu fatima kamar yadda riwayoyin suka tabbatar da haka an ali ibn sa'id an abi abdullah radiyallahu anhu qala an ruwaito daga ali dan sa'id shi kuma ya ruwaito daga abu abdullah wato ja'far sadiq kenan yace wa indana wallahi mushafu fatimata shi wallahi mu a wurin mu a imma muna da mushafu fatima muna da littafin fatima ma fihi ayatun min kitabillah babu wani abu da ke cikin sa fara ɗaya ko da aya ɗaya ce da take cikin alƙur'ani eh ita daban wannan mushafin na fatiman daban alƙur'ani kuma daban wa innahu la imlahu rasulillah salawatullahi alaihi wa alihi bi khatt ali radiyallahu anhu bi yadihi ya rantse Jafar Sadiq aka ce ya rantse ya ce wa innahu la imlahu rasulillah kuma lallai annabi shi wannan shi ya shifta shi ya dictation yamawa bi khatt Ali radiyallahu anhu bi yadihi shi kuma sayyidina Ali ya rubuta sunan sa Mus'ab Fatima yace tabbas suna da Mus'ab Fatima a cikin Mus'ab Fatima babu wata ayar da ke cikin Mushafu Fatima da za ka same ta a cikin Alƙur'ani. Kuma manzon Allah shi ne ya imla'i ya shifta ya faɗan ma Sayyidina Ali shi kuma Sayyidina Ali ya rubuta. To wannan bai fito da bayanai sosai ba to shi ko ban kuji ne a ciki. Wa an Muhammad ibn Muslim an ahadihima radiyallahu anhuma an ahadihima da wa da wa kenan ko dai ga Abu Sadiq kowa ko Muhammadu Bakir shi ne an ahadihi manna an ruwaito daga ɗaya daga cikin su yace a ciki aka ce wa khalafat fatimatu mushafai sannan na na fatima radiyallahu ta'ala anha ta ban wani mushafi wani littafi ma huwa qur'anun ba qur'ani bane shi ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها سيدي شيما وتمغنا تيدك تشم غنغنن الله دي يتوكر منا نفاتم لا نفاتم الله يتوكر متى دول نفوق عبو فاتمة إتما الله متى وحي يبات وأن الله فقرآني بنيش إبلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله عنه كما النبي يشبتع sannan kuma sai na Ali ya rubuta yanzu ku kalli wannan riwaya babu tanakuzi a ciki anzala wa in walakinahu kalamun min kalamillah anzalahu alaiha shi wannan littafin nana na Fatima magana ce daga maganganun Allah Allah ya saukar mana na Fatima amma kuma imla'u rasulillah manzon sama ne ya shiftarsa sannan wa haƙƙu aliyu shi kuma sai na ali shi ne ya rubuta na na fatima aka so karmawa ita aka so karmawa amma kuma manzo Allah sallama ne ya shifta shi kuma ya sai na ali shifta sai na ali ya rubuta in je da abin ita aka so karmawa sai aka ba manzo Allah sallama kenan sai aka ce na kai a matsayin ka na annabi to kai qur'ani ne naka misali ba yadda suke nuna kai annabi qur'ani ne naka yakka fatima radiyallahu ta'ala anha ita kuma ga nata shi ma kuma wahayi ne abin da ke cikin naka bai cikin naka sunan naka qur'anun sunan sa qur'an sunan sa zikr sunan sa tanzih ita kuma naka mushabu fatima abin da ke cikin naka daban abin da ke cikin nata daban naka bai kunshi nata ba nata kuma bai kunshi nata ba kowa naki daban ita nata daban kai ma naka daban amma ka ba ta sai annabi ya ga shifka sai sai na ayi ta rubuta ya ka samu fafafi wannan fita a cikin umu kamar littafin shi a ba malam duka sunan annabobin a ƙasa kuna duba za ku gani a cikin wannan talibai na shi'a ya faku duk maganganun da malam yake kawowa ba ba littafin ahli sunna yake hibuwa ba littafin yan shi'a ne da suka rubuta da kansu kuma suka yarda da su suka yi imani da su a kansu suke bauta ma Allah ko a kansu suke addini malam ya kawo wannan to abin zai baka mamaki shine abin da nake faɗa za ka yi mamakin yadda su waɗanda muke rayuwa da su yanzu ɗan shi'a na wannan zamanin kwata-kwata ba za a nuna musu waɗannan abubuwa ba za a karantar da su ba abin da ake karantar da su shine kawai rawa da kiɗa da waƙa shi ke shi ke na abin da za a koya musu abin da zai shagaltar da su amma ita kanta shi'ar a koya musu ita a aqidatan wa shari'a ba daidai waɗanda suke can akwai waɗanda suke kamar irin na kaduna kaduna da kan su wannan suna karatu amma mu ko na zariya nan namu nan na zariya su can ana musu an ali ibn abi hamza an abi abdullah radiyallahu anhu daga aliyu dan abu hamza daga abu abdullah wato ja'far as-sadiq yace wa inda na mushafu fatimata alaiha assalam kuma lallai mu a jimman shi'a muna da mushafin Fatima amma wallahi ma fihi haqqun min al-Qur'an yace na rantse muku da Allah babu wani harafi da ke cikin da ke cikin al-Qur'an harfan al-Qur'ani daban harfan sa daban walakinahu imla'u rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa khattu ali sai dai shi sayyidina manzo ta sama shine imla'in da ya shiftarsa da sai da na alifin da alif ya rubuta wannan riwaya ta uku ce duk wannan na tabbatar da ne yan shi'a a aqida su suna da mushafu fatima suna da mushafu fatima qur'ani daban shi kuma mushafu fatima daban abinda qur'ani ya kunsa daban abinda mushafu fatima ya kunsa daban shine sai malam bayan ya kawo wannan riwaya ce ce fa idza kana kitabu min ilahi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa khafi ali falimadha katamahu an al-umma idan al idan wannan littafin da suke ce mu Abu Fatima ya kasance annabi ne ya shiftarsa kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine ya rubuta shi to falimadha katamahu an al-umma me yasa sayyidina Ali ya koyi ma al-umma ba sai a fito da shi ba a karanta a rika aiki da shi domin a shiga aljanna ko su a imman shi a bahurin su bane a shiga aljanna ahalus sunna mu malaman mu ba su da abin da suke koye ba ba wani abin da za a koye ba wani littafin ahalus sunna da ake koye ba duk littafin ahalus sunna da kake nema za ka same su a kasuwa ba wani abu fara ɗaya da ake koye komai ya sannan duk littafin ahalus sunna sai da aka musu aiki aka musu ta hakiki aka tabbatar da waɗanne abubuwa ne waɗanda na gaskiya ne su suka tabbata waɗanne abubuwa ne akwai kuɗi a tare da su aka ware su gefe guda Allah ya azurta sunnar manzon Allah ta sama da wannan aikin shi yasa akwai lokacin da aka zo da wani makaryaci wanda zai ma matsiye ma manzalin su makarya dan shi'a ne ya kirkira hadisai dubu ɗaya na ƙarya akan fallon sayyidina ali da na fatima da a'imman shi'a hadisai dubu ɗaya sarkin lokacin yanke masa hukuncin kisa da za a kashe sai ya ce a habku kashe in kun kashe niya za ku da hadisai dubu ɗari da na sa su na kirkire su wanda suke bayani a kan alalar sayyidina Ali da ‘yan gidansa. Wannan khalifan na wannan lokacin ya ce na tuduka wa ta'ishu na hal jihadisa. Ita za mu kashe ka duk malamai da sun gano waɗannan hadisan na da ƙarya. Kowanne ɗaya bayan ɗaya sai an fito da shi, kuma sai da aka fito da shi. Allah ya yi alƙawarin zai tsara alƙur'ani. sunnar manzala ta sama sharhin alkur'ani to idan an tsara asalin littafi to bayanin sa ma za a tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malamai suka ce hifzul mubayyan yujibu hifzal bayan qur'ani shine littafin da aka fassara wa ya fassara shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a alƙur'ani ba za ka same yadda za ka yi sallah ba ba za ka same yadda za ka yi zakka ga baki ɗaya ba ba za ka same yadda za ka yi azumi ga baki ɗaya ba hajji ma haka amma sunnar manzon sama ita ce ta rarraba wannan bayani to in dai an tsara alƙur'ani wanda shi ke kulallen bayani ne to sunnar annabi sama da fito ta sharhin wannan alƙur'anin ita ma kenan wajibi ne tsararriya dole ta zama ita ma an tsare ta amma sun yi shi a gabaki ɗaya ba ba su da ba waɗannan ka'idojin a tare da su kage yanzu a ce irin waɗannan bayanan inda gaske ne me yasa za a boye su a fito da su mana kowa ya san su shi yasa wani zubin har ɗan shi a ce ya rubuta wasiƙa a wata kwanaki ya rubuta wata wasiƙa aka ce wai wai idan in shi'a suna da qur'an suna da wani qur'ani bayan wannan qur'ani wai wani iri ne shine sai na bada amsa to ai shugabannin su su ya kamata su fito musu da shi su nuna musu dan su suka ce suna da shi ba mu muka ce suna da shi ba su da suka ce suna da shi su za a nemi su kawo shi su fito muku da shi su suka rubuta magabatan ku su suka rubuta suka ce suna da shi to tunda suna da shi kaga su ne aulada a tambaya ba mu ba mu karantawa muka yi mun karanta abin da imaman ku suka tabbatar ne da larabci aka rubuta ko kuma alhamdulillah mun koyi larabci mun iya shine yadda aka yi ba da Chinese aka rubuta ba da Chinese aka rubuta ni ba zan iya karanta ba amma da larabci dai a rubuta abu da larabci ko zan karanta in kuma na karanta zan faɗi to shine yeso wani na kan zo nan bara sai aka bani kai ba ma ba ga taya ba to kaga me me laifin bai karanta ba ba da laifi idan kai ka rubuta abin ka ko magabatan ka suka rubuta abu suka ce aqida kake nan sai wani ya zo ya ɗauko ya karanta to ne ne ya bayyana abin da ka tabbatar da shi ya yi tafsirul hasil abin da malaman mantiki suke cewa tafsirul hasil abu ne tabbatacce sai mutum ya zo ya tabbatar da shi to ne na shi kaga mutum bai da laifi ce saboda ashe masu karanta bayanan da dukkan wata aƙida mummuna littafan ta ya kunsa ba laifi suke da shi ba in akwai waɗanda suka yi laifi shi su ne waɗanda suka rubuta littafin masu laifi su ne waɗanda suka rubuta littafin kuma suka ce addinin su kenan suka ce aqidar su har ma idan ka rika wannan alada za ka samu kuma ka shiga aljanna ranar lahira to dan wani ya dauko yana fassarawa yana bayani da yaran da kai kake fahimta sai ka ga bai laifi ba ce kun fahimci wannan ka babu laifi a ciki mutumin da ya karanta abin da aka rubuta na aqidar wasu bayanan to bai yi laifi ba shi bai da laifi لا يكون آثما أبدا ولا يكون ملوما ولا مظلوما يكمات عذر جيشه قول يا تبتت أبن ديكي تبتت شيء أثبت الثابت والله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي من ذن الله تسلم أبنجد الزياء مرشيش أن يبلغ كل ما أنزل إليه Allah ya umarci manzo Allah sama ya isar da duk abin da Allah ya kawo ya saukar masa babu wani abu da annabi ya boye duk mutumin da ya itiqadin annabi sallama ya boye wani abu fara ɗaya bai faɗa ma al'umma ba to ya karyata alqur'ani karyata alqur'ani kuma kowa san hukuncin sa mutum ya fita musulunci ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu fara ɗaya tak daga cikin sakonnin da Allah ya bashi na aqida ko hukunce hukunce ko mu'amala ko komai ka ce annabi ya ɓoye bai faɗa ma al'umma ba to kana cewa annabi ya ki isar da sakon Allah alhali Allah ya umarce shi cikin umarnin da ya bashi ya ce isar da sako kuma ai tanke ne a cikin shuruɗin nabi ko a cikin sifatun nabi akwai mai akwai al'amana akwai at-tabligh akwai as-sidq annabi wajibi ne ya zama mai gaskiya annabi wajibi ne ya zama mai amana annabi wajibi ne ya isa da sakon da Allah ta'ala ya umarce shi da shi babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya ɓoye wani abu da Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi ya sanar da al'ummar to Allah ya umarci annabin mu sallallahu alaihi wa sallam a jefe guda da ya isar da sakon Allah gabaki dai kai ya ɓoye komai قال الله تعالى أن مدهو تسلكي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته أو تقراءة أو تقراءة فما بلغت رسالته ثم أنزل يا أيها الرسول يا كي ونمن idan Allah zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda takrimi da ta'zimi saboda girma shi baya faɗin sunansa amma Adamu sai ya ce ne يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هذا يا آدم النبي موسى يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا ya nuhu bi bi salamin minna wa barakatuh alayka wa ala umamin min man ba'ak kaga ya nuhu duk in za a faɗa a sunan annabawa sai a faɗe su ga tak amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sakaye sunansa ya ayyuhar rasul ya kai manzo balligh ka isar da ma unzila ilayki min rabbika abinda aka saukar maka gabaki daya wannan ma din a ilimin nahwu mausula ce ai ballighi alladhi unzila ilayka min rabbika ka isar da sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka gabaki daya ma اسم موصول واسم الموصول من صيغ العموم suna mausuli na fa'idantar da ganewa gabaki daya ma gabaki daya unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar gare ka daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka aikata haka ba fa ma ballagta risalatahu to baka isa da sabon Allah idan ka boye abu fara ɗaya tak abu fara ɗaya tak in ka ɓoye baka isar ba to duk kamar baka isar da sakon Allah ba ne gabaki ɗaya. Annabi ya ɓoye sakon Allah ɗaya tak to kamar duka bai isar da sakon Allah ba ne gabaki ɗaya duka. Kun gani Allah madaukaki ya ba annabi sallama umarni ya isar da sakon Allah to fa kaifa yushiru li rasulillahi ya zai yiwu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haza bayan wannan umarnin da Allah ya masa a cikin sura wacce take majliya aya muhkama suratul maida malamai malaman tafsiri mafi yawancin su sun tafi akan cewa aya ta karshe da ta soka a cikin alqur'ani da suratul maida ne duk da akwai malaman da suke ganin ba ita bace amma dukkan malaman tafsiri mafi yawancin su sun tafi akan cewa suratul ma'ida tana ɗaya daga cikin surorin da suka sauka karshe-karshe a alƙur'ani ayan ma karshe ga baki ɗaya tana cikin suratul ma'ida ne حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق اليوم إذا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فلما التفسير سنة كان يتشي وانا آية تكر شيء تزسوكا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أقولكم ثم لما التفسير اللي سكي هنا باونا آية بتشي wannan aya ta ya ayyuhar rasulu ballin ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma bashadin talatahu aya ce a cikin suratul maida aya ce muka ba in an ce aya muka ba ita ce ayar da ba a shafe ta ba sannan aya muka ba ayar da hukuncin ta a fili yake karar baya bukatar wani tafsiri na waje in aka fassara maka ya ayyuhar rasulu ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar daga baki ɗayan abin da aka saukar daga ubangijin ka gare ka wa in lam taf'al idan baka aikata haka ba kama ballagta risalatahu to kwata baka isar da sakon Allah Arishin ayi wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ka isar da sako to wannan aya ce daga cikin ayoyin da ba a goge su ba to ya akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai goye wani abu شيء ما يتبع كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا أن يختم عن المسلمين جميعا هذا القرآن يا داعي أتيك باكي دي مدر كما يقوي المسلمين ومن أبو كارن تاول كباكي دي محمد فاطمة وكيف يليق بعلي رضي الله عنه والأئمة من بعده يا كما تي لا تكتئنا علي دا أئمة تتخذوا باينسع أن يختموه عن شيعتهم تقوي من شيعتهم ai ya kamata Allah kalla su fito mai yan shi'a su bayyana musu ko da su kadai eh su karanta musu su kadai kar su faɗa ma kowa a cikin sharaɗin shiga shi'a to za a faɗa maka wani littafi amma duk wanda ba dan shi'a ba ka sanar da shi to me yasa ba su yi haka ba alaysa hada min qiyamatil amanati ma ne shin wannan baya cikin cin amana a ce an boye wani abin da ya shafi al'umma gabaki ɗaya kun ga duk irin waɗannan abubuwa kasin a kan shi'a take an ba wani wani abu ba a ba wani ba yanzu hatta khalifansu sayyidina ali da ake suke suka gina yana cikin aƙidunsu cewa sayyidina ali ne khalifa wanda ya cancanta bayan annabi sallama su sayyidina abubakar da umar da usman radiyallahu anhum duk baki suka yi a aqida ɗin shi'a annabi ya faɗan ma sayyidina ali cewa shine khalifa bayan na takwas daga cikin littafan su da suke cewa bayan su akwai bayan alqur'ani akwai su suna da at-taurat wal injil wal zabur kai suna da at-taura kuma suna da injila suna da zabura dama an ce dafu al-dafu al-abyad duk ta kunshi waɗannan ko wacce farfata duk ta kunshi waɗannan to kuma sannan a gefe guda kuma akwai su an abi abdullahi radiyallahu anhu annahu kana yaqra'u al-injila wat-taurata waz-zabura fi siriyaniya azwaito aka ce wai Ja'far Sadiq ya ce wai shi ya kasance ya karɓi injila yana karanta injilan annabi isa wattaurata da attaura annabi musa wazzabura da zabura annabi dawu bisiriyaniya da yaren siriyaniyanci ɗaya daga cikin yarurruka ne da ake da su a can wajajen siriyaniya ya yana karanta su shi ne sai ma da yake ga tambaya na kulu muna cewa وماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل to sayyidina ali da a'imma waɗanda suka gaje shi me za su yi da taura me za su yi da zabura me za su yi da injila ya tadawaluna haji ma bainahum wa yaqra'una haji sirrihim har su rika zazzagayawa da waɗannan littafan ko suna karantawa a boye ونصوص الشيعة تدعي أن عليا وعده هذا القرآن كاملا وهذا تلك الكتب وهذا كل تلك الكتب والصحائف الأخرى على حد زعمه كما نصوصا شيعة نازو نا بيان شيوا أي سيدنا علي شيني يسمع القرآن جبال إذا شيزا عائدة إن سكتوا تفسير لا يمسه إلا المطهرون تذكي لا يصحبه إلا الأئمة ba wanda ya ce mai ci alƙur'ani sai a himmar duk tafsirin da za ka yi ba ba na gaskiya ba ne sai idan a himmar suka fassara alƙur'ani la ya masu ilil mutaharu ne ke nan almutaharu na ya a himmatu shi'a su ne shugabannin shi'a su ne mutaharai to da haka la ya masu ai la ya fahimu ko a lugar larabci ina masu ya zama fahimu ko la ya masu wai la ya fahimu almasu ya zama alfaham a larabci to yanzu waɗannan aƙidar shi suna iddi'a'in cewa sayyidina ali shi kadai ya san alqur'ani ya tattara alqur'ani ga baki daya wa hada tilka alkutubi kullu tilka alkutubi sannan shi kadai ne ya tattara dukkan waɗannan littafan wa sahaif al-ukhra da wasu ma littafan daban ala haddi zalikum kamar yadda ku yan shi'a kuke faɗa ko kuma hajatu ila al-zaburi wat-tawrat wal-injil wace bukata yake da ita kuma ta attaura da zabura da injila wace bukata yake da ita wa bi khasfatin idza alimna anna hadhihi alkutuba qad nusikhat bi nuzul alqur'ani kuma mun san cewa waɗannan littafan an shafe su da alqur'ani alqur'ani ya zo ya shafe su wata rana sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar ya iya ya iya karatu a madina a yakin khaibar a shekara ta bakwai khaibar unguwa ce ta yahudawa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya tafi aka yi dan zagaya sai ya je wajen wata bola sai ya ga wasu takardu sai ya dauka sai ya ga ashe kwafi ne na attawa sai ya karanta abin da ke ci sai ya zo cikin sauri wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana minna yace ya ma'aikin Allah la tunci wasu takardu ne na attawa na karanta na ga abin da ke ciki daidai da alƙur'ani sai kuma su kuma zo sama da canza na je ɗora fuska wanzan su mai ce ashe ban zo muku da wannan addinin fari salma me na bukata a taura wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa na da rai ba abin da zai wadatar da annabi Musa sai dai yake dole ya aje a tura ya ba alqur'ani to ina ga ina kuma za a zo a ce in za ka ga a cikin yaudarar da ake wa mutane a Najeriya a zaurika wajen ake ana karanta ma mutane zabura hatta zabura ake karanta a zaure in za ka da zabura ba littafin ka bane kuma an shafe su kuma bayan an shafe su an canza su yanzu misali da Allah bai ce ya da ba a shafa a taura ba ba a shafa injila ba ba a shafa zabura ba to bai halatta kai aiki da su ba saboda saboda duk mutanen su sun canza su yanzu yahudawa suna da talmud talmud a aqidar yahuda a addinin yahudanci ya fi at-taurat التوراة littafin da aka ba annabi Musa alaihi salam kenan to amma yahuda suna da talmud talmud suna dauka cewa wai sharhi ne na at-taura abinda suka yadda da shi a cikin talmud ba su yadda da shi yanzu ka tafi isra'ila in ka kafa ma bai hude hujja da at-taura sai ya kare ta ka amma idan kafa mu hujja da talmud sai ya yarda to sun canza littafansu kuma Allah madauki ta ya goje waɗannan lissafa saboda ka nusihat wa mutihat an canza su sannan kuma Allah ya goge su fata fata bai halatta mutum ya ɗauko a taura yau ya karanta ya ce zai amfani da a taura ba ba za ka amfani da a taura ba shi ya sa malaman mu suka ce ya halatta mutum ya karanta a taura da injila ne kawai dan ya san abin da ke cikin su dan ya mawa dan ya mai yahudu da nasararai ya iya mujadala da su amma ba ka ɗauka shi ke na mutum zai karanta ba da ni ya wai ka ji ne za ka yi aiki da shi shi yasa hatta abin da ake sanin shi bukhara firasatul muqarana bain al ajyan akwai malaman da suke ganin ba daidai bane domin idan ka ce muqarana kana gwara ne gwara kake muqarana kana gwada ina ne addu'a ne da alqur'ani ina addu'a ta saba ma alqur'ani waye sa ka kai haka alƙur'ani shi ne littafin da ya zo muhaimilan alai ya zo din ya shafa wata ne ta fanga baki daya ya shafa attaura annabi musa ya shafa zabura annabi dawud ya shafa sufi ibrahim ya shafa injilan annabi isa to kaga amma aqida yan shi'a wai a imman su suna karanta wannan littafin da tiryaniyanci kaga an ce ana karanta da tiryaniyanci ba kowa zai gane ba ce kamar a koyi ake karantawa a boye yaren siryaniya kuma kage ya kama da sirri kamar yanzu sai a ce tana da wasu littattafai na canis kuma kai ka koyi canis kai kaɗai sai ka ce kai kaɗai kake karanta wannan in kuma ka tashi sai ka zo kawai sai ka in wani ya maka wani abu kawai sai ka ja wani bayani da canis kai murtici da idan ka kaga ba so kake gane kake badda ba ni ke da wannan wannan wannan Allah shiryatar da waɗanda suke cikin wannan kuzulan kuzulan aqida Allah shiryatar da su waɗanda ba su ciki kuma Allah ya tare su wallahi wajibi ne mutum ya rika addu'a wajibi ne kuma ka gode ma Allah da kasance kanka a matsayin baka wannan tawakkal da ake tafi wannan wannan wannan karauka ta shedan da ake tafiya a cikin ba da kulli hada na kullu ma ne ce bayan wannan kuma muna cewa نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم مودي من تاب مسلم شبيد ولا للتاب هي للتاب وعرادي شيء القرآن ما لنا نقول للتاب أن الله يسوكر من ذلك السماء يباش القرآن هو للتاب إذا ذا أرغوتا ويزم إلى قرآن القرآن للتاب أن كرغوتا إن دي قرآن القرآن للتاب بلداني كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قيل حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين wannan bai kota ne guda biyu da ake gazanta da al'imamu shafi kullum ulumi suwal qur'ani mushghilatu ko mashghalatu ko mushghila in ka ce mashghala kamar da shi ya zama al-mafdarul limiki in ka ce mushkila ka mai shi a shiga da yushkilu ya zama ismul fa'il ke duk wani ilimin da baya ko alqur'ani ba alƙur'ani ba ne shi to abu ne mai shagaltarwa ilimin da duk za ka yi amma ba alƙur'ani ba ne to ilimi ne na shagala amma sai mai illal hadisa amma ban da hadisi hadisi shi ma alƙur'ani yana goyon bayan alƙur'ani wa illal fiqh ad-dini sai kuma ilimin fiqh da za ka karanta domin ka fahimci yadda za ka bauta ma Allah fiqh dini akwai fiqh al-akbar akwai fiqh al-asghar haka Imam Abu Hanifa ya rubuta littafansa ko ake danganta masa wasu littafai guda biyu alfikihu al-akbar da alfikihu al-asghar alfikihu al-akbar ya kunshi aqida alfikihu al-asghar ya kunshi al-akbar ya kunshi aqida al-asghar ya kunshi fikihu mas'alolin sallah mas'alolin zakka da sauran mu'amaloli al-ilmu ma kana fihi qila haddathana ilimin da ya zama a cikin sa aka ce haddathana in ba shi ba to kuma tuwa za ka fasuwa fi shayatin duk abin da ba wannan ba wasu wasu shaidan ne shi ne abin da ma ne ke nufi na littafin musulunci shi ne alƙur'ani wa amma ta'addudul kutubi amma a littafin wasu littafai da yawa a ce wai duk Allah ya saukar da su kuma ga manzon Allah ta salama amma annabi bai nuna ma al'umma ba sai ya ba a halibai kadai hada min khasa'is al-yahudi wal nasara wannan yana cikin sukkotin yahuda da nasara na taɓa faɗa muku shekul islam jami'a a cikin minhaj sunan nabawiyya fi naqdi kalam shi'at wal qadariyya yayi riwaya daga al-imam sha'abi al-imam sha'abi sai da ya kawo sufofi sun bi talatin wanda ya hula suke kama da yan shi'a ko yan shi'a suke kama da yan shi'a sufofin yan shi'a guda fiye da talatin wanda suke kama da yan shi'a suke kama da yahudu to daga ciki akwai wannan دعوى تعدد الكتب عقيدة يهودية نصرانية وهي موجودة في الشيعة ادعاء cewa bayan alqur'ani ga wasu littafai a akwai littafi kaza akwai littafi kaza kuma da Allah wai ya so kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqida shi'a ce ita kuma wanda aqida asalin ta daga yahudi take daga nasara take yanzu kaga in ka dauko tarihin injila bible da ke hannun mutane yanzu Bible abubuwan da aka ƙara a cikin Bible ɗin da ke hannun mutane New Testament aka ƙara wanda ba shi Allah bai saukar da shi ba ya fi abin da Allah ya saukar a ciki yawa yanzu ka gane kusa kusa akwai aqidatu tafli aqidatu trinity wanda ya fara kirkin wannan aqida shi ne kulusi bulus shi ya fara cikin wannan aƙida kuma ya aka yi rashin sa'a yi daidai da wani lokacin wani sarki shi ma aƙida ta ke nan dama aƙida ce ta magudanci asali aƙida ce ta magudanci cewa Allah uku ne to shi wannan kiristan kai wannan wannan sarkin na lokacin bulus aƙida ta ke sai bulus ya shiga ɗaki ya je rubuto wannan new testament da ke hannun mutane a ciki akwai wannan aƙida ta cewa Allah uku ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki a uzu billah shike aka zo aka tara manya-manyan istizin da ake da su waɗanda su ne asalin almajiran annabi isa alaihi salam ko almajiran almajiransa waɗanda suke riƙe da kwatin injila na gaskiya aka zo da shi aka bude gulus ga sarki ga kasuwan malamai gulus ya karanta nashi sai su shayi su babu wannan bayanin da yake ana sai shayi nasu karya ne duk aka gama karantawa shi ke nan zaka ce to yanzu abin da za a yi a zo a je bakin teku kowa ya ce fana shi duk wanda ta duk wanda injilansa kofin injilansa ya tsaya a sama to nashi ne na gaskiya sarki matsafi gulus matsafi ‘yan addinin gargajiya ne, ‘yan magutanci ne, shi ke nana zuwa kowane malami, saboda Allah ya kaddara shi an bata. Sai kawai kowa ya jefa na ce rinci, sai kawai na bulis ya zama a sama. Shi ke ana dawowa ta fi ai na bulis ne gaskiya shi ke mahaukatan kiristoci da ake da su a duniya ba su da masoyi babba kamar gobe. شيخ الإسلام التيمية عشان الجواب الصحيح liman baddala dinal masih yake cewa da da kiristoci sun san waye bulus ba su da makiyi kamar bai bude ne kuma dan addinin magudanci ya so domin ya bata kiristanci kuma ya amfani da wannan damar ya bata kuma har yau a haka ake tafiya shi yasa ai akwai orthodox kiristoci orthodox masu cewa a koma zuwa ga addini asalin kiristanci suna da tuhume-tuhume da yawa a wannan a wannan yin kiristanci da ake da shi suna da tuhume-tuhume da yawa in ka same su ko kirsimeti ba su su ba su kirsimeti domin kirsimeti bida ne ba kirsimeti a haffan can daga yin kirsimeti har ƙarshe ba inda aka ce a yi kirsimeti hatta wanda an gudu sun ya rubuta ba shi ba inda aka ce a yi kirsimeti amma ga yanzu suna yin kayan ya fita sauran yan kwanaki har a ba da hutun ƙasa a ce hutun insulation to irin wannan kataniyar ita ce fata faru da addinin shi yanci to sukkofi sukkofi sun fi talatin da shekul islamun taimiyya ya zo ya gwada yan shi'a da yahudawa a ƙidinsu sun zo ɗaya a fiye da siffa talatin kuma mutum ya koma shi littafin zai gani منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية وإن أتلي للتابع لنرد دا شيخ الإسلام التبيع الإسلام ولي ابن المطهر الفجي منهاج الكرامة في إثبات الإمامة يربط للتابع للتابع مجلد إليه حق منهاج الكرامة في إثبات الإمامة يربط هنا للتابع شيخ الإسلام بما تنعرض للتابع الماجرين شيخ الإسلام التبيع سقط التكيمة سألك هذا سؤالا kaga wani ya rubuta wani littafi wani dan shi'a ya rubuta littafi kaza su wajibi ne fa a mayar masa da martani shekul samsu ya ce to ya je ya karanta littafin daga farkon har karshen sa to shine ya masa raddi a cikin yan kwanaki cikin yan kwanaki ba kasa da wata daya ya rubuta littafi mujalladi takwas yana masa raddi من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية ba wasa suke yi waɗannan mutane mu ne muke wasa la ya ji shekul islam tafiya ba wasa suke yi da wuya a tarihin duniya ka samu malamin da Allah ya tara masa makiya kala kala a zamaninsa kamar shekul islam tafiya ga gwamnati azzalima sarakai azzaliman sarakuna ga malaman dariƙun suhaye ga 'yan shi'a ga kiristoci ga yahudawa sannan ga sauran aƙidu munana duk a zamanin shi ga ta ta kuma kowa sai da ya ka a cikin su kuma shi ya ci nasara dukkan waɗannan hawa'if mun harifa ɗin sai da shekul samu jami'a ya yaƙe su ya yaƙe su da alƙalaminsa kuma ya yaƙe su da takobin shi domin ya yaƙi ta ta ya yaƙi ta ta diba rubuce-rubucen da ya hallada su rubuce-rubucen shehu islam tafiya ba littafin shehu islam tafiya za ka ɗauka ya zama na shirme sannan mafi yawancin littafan da yake rubuta wasu ma a gidan yare ba littafai ba a tare da shi shi ya sa wani malami yake siffanta shi ce shi dai yin a duniya bai ga wani malami da Allah ya bashi hanya da kwakwalwa da sanin mazahib da sanin adiya da sanin fi'a kamar shi kun samu jami'a ba fi a tare da littafin ba a tare da marajin ɗinsa amma zai ce maka yana cikin sayyidul buhari yana cikin sayyidul muslim yana cikin sunan abi dawud yana cikin musnad imam ahmad yana cikin kaza yana cikin kaza ya rubuta kama huwa wazihun fi kutubihim almuta'addida kamar yadda yake a fili yake a cikin littafan kiristoci da yahudawa waɗanda suka masu yawa so daga kaga aƙidar cewa littafan da Allah ya saukar ma wani annabi na da yawa aƙida ce ta kiristoci da nasara amma mu musulmai abin da ya tabbata shine littafin da Allah ya saukar ma manzon sama shine alqur'ani shine littafin da Allah ya bashi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi وليتذكر أولو الألباب إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذا كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون خارجوا ولا نانون لكتاب أن الله يذكرون ونظم القرآن وكرم تقائدة كرا أربعين تتبس في مسايا تنبيع قال يتي لماذا لم يلقن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم me yasa lokacin da Annabi sallama ɗansa Ibrahim ya rasu me yasa Annabi sallama bai bigi fuskar sa ba allaka mu ayyana shi a aiki kun gani wannan wannan da ya wuce ko ana dukan fuska in baka gani a fili ba ka gani a talabijin ka kalla a tashoshi a yau in shi a suna a talabijin barkatai ba su da iyaka tsakanin iraq da iran da lebanon suna da suna da tashoshin talabijin da sunan ka wasu ma da sunayen wasu kamar misali al'adwa almanar karbala duk akwai su da kanatus sakalai duk da suna a cikin tashar a cikin na'urar abin nan tsawarar dan adam duk tashoshin su to za ku ga waɗannan bukukuwan da suke na mare-mare da bikin ranar ashura to shi ne malin ke cewa me yasa lokacin da ibrahim alaihi sala dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko rabbi allah ta'ala an me yasa lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam bai fuskar sa ba me annabi ya lokacin annabi ya hawa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi amma kunta tanhana anil na'i ya ma'aikin Allah ba ka hana mu yin abin da na mutuwa ba nuna alamar mutuwa ko sanar da mutuwa a muna kuka sun sani ce innaha rahmat ki tausayi wannan ba na ayu bane ya halatta ai hawaye idan an mutu shine sai man sama ya bada ka'ida yace innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون إن القلب لا يحزن إذا أن يرسوا tabbas zuciya za ta shiga bakin ciki za ta shiga damuwa a ce ka rasa ɗanka abin damuwa ne wa inna al'ayni yatadma'u kuma lalle ido ya halatta ya zubar da hawa amma wala naqulu illa ma yuhli rabbana subhanahu ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai sa ubangijin ya yarda da shi amma tabbas game da rabuwa da kai ya Ibrahim lalle muna cikin damuwa to haka ake son kowa ya zama a lokacin da mutum ya rasa wani masoyi shi ke nan da shi ke nan manzon sama kuma ya tsaye da wata rana ƴaƴan manzon da su sulma gabaki ɗayan su guda bakwai ɗaya kawai Allah ya bari a bayansa ɗaya kawai Allah ya bari bayansa duk shidan da riga shi rasuwa uku maza uku mata duk sun riga shi rasuwa da na Fatima ita Allah kawai ya ban masa radiyallahu ta'ala anha to mi yayi sannan manzo sama ya rasu sahabban manzo sama ne suke yi suka zu buga fuskar su ne suna ihu haka suka rike shi Fatima radiyallahu ta'ala anha lokacin da manzo sama ya rasu sai ta ce ya abata ya abata me kai ke nan nujuba annahu ana ce mata ko abalaga ana ce mata nujuba tace ya abata ajaba rabbal da'a ya man ila jibril lan'a ya abata tace wayo baba ajaba rabbal da'a ya amsa kiran ubangijinsa da ya kira shi ya man ila jibril lan'a ya wanda nake sanar da jibrilu mutuwarsa ya fi mu sani to abin da na faɗi mata yake nan lokacin da aka rufe manzal sallama sai ta kalli sayyidina ana sai ta ce yanzu ya muku daɗi an ware rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi turaji ku rufe manzal sallama a karkashin kasa ya muku daɗi ko wato dai ta shiga damuwa amma ta faɗi wata mummunar kalma ta ci gaba da ihu ta da dukan fuska sannan ga mijinta ita ma ta zo ta rasu sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ta rasu me sayyidina Ali yayi shi ma lokacin da ta rasu ga yi nan ma da yace wani ba za lam yanqam Ali radiyallahu anhu indama tuwfiyat Fatima radiyallahu ta'ala anha me yasa sayyidina ali shi ma bai rika dukan fuskar sa ba a lokacin da matar na na Fatima radiyallahu ta'ala anha ta rasu me yasa bai yi ba to ku me yasa kuke me yasa kuke annabi sallallahu alaihi bai yi ba ka'idan ma da ya bada yace laysa minna من لقم الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من لقم الخلود baya tare da mutum mutumin da musiba ta same shi ya rika tsalle yana dukan kuncinsa ai haka za ka ga suna yi haka za ka ga suna yi fa fa ana dukan kunci mu manzon sa mai ce baya tare da mutum mutumin da musiba ta same shi maimakon ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya koma yana bige-bige wa shakkal juyuba sannan ya rika yaga kaya wa da'a bi da'awal jahiliya ya rika irin maganganu na maguzanci wayo ya shiga uku ya lalace har ya buƙi shi yana zage-zage yana tsinuwa a ina wannan addinin ya zo ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء musulmi baya tsinace tsinace yana tsine ma mutane musulmi baya zuwa ya sukan mutane musulmi baya zuwa ya taba ganganin banza zaki ka zo kana tsinewa har ai layi ga wasu sun tara gashi tim wasu su sa bula a fuskar su wai ta addini ne wannan in hankali ya kamata ya gane addinin Allah sai an ɗauko wasu abubuwa ana ana yi na shedanu waɗannan kiristoci ne waɗannan abin nan homisawa ne wai har a danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin farin cikin maulidi a yi lokacin bakin cikin mutuwa a yi akwai wulakancin da yake wannan a danganta manzon sama ga tsinannu wannan fa Allah fa ya tsine musu kiristoci tsinannu ne Allah ya tsine musu ya ce ga wai kiristocin manzon Allah a'udhu billahi wanda manzon sama ya zo domin ya ya fada da addini fada da addinin su ibada ne sura farko a cikin alqur'ani sai fada da su ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم اليهود الضالون النصارى shine ko ce a danganta manzon sallallahu alaihi wasallam kai bi sahada bi sahada alqawl khabarat kalimatan takhruj min afwahi in yaquluna illa kalima kaga duk wannan abinda mutum zai huta shine ya tsaya inda aka tsaye da shi idan ka tsaya inda aka tsaye da kai wallahi ka huta in ka tsaya inda aka tsaye da kai ka huta amma in ka ketare iyaka ka kirkiro naka to ba za ka samu nutsuwa ba kuma kullum cikin hauka za ka kare kuma mutum ya tafi lahira Allah ya kona shi wata asara ta fi wannan duka Allah ya shirya ta fatan mu shine kowa ya shiryu ya fahimci gaskiya a gudu tare a tsirata mai da'awa kullum fatansa shine kowa ya shirya a shiga aljanna tare idan ba ka fata ya a shiga aljanna tare wala ba abin da zai saka karantar da mutane sai mutum kawai shi yi wani daki balle wannan lokacin ma da kowa tashi tashi shi amma fatan da ake yi shi ne shiga aljanna a tsere ma wuta domin duk wanda Allah ya sa ya shiga wuta wallahi Allah ya gama da shi لك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار وأن الله يتاشي لكم ستو الله مدوك يا تابتش وكمنا ربما الله سبحانه وتعالى يثبت الدمو أكان جيدي يقاري مدك ذاني تعقيدة للتتبيع الله مدوك البركة الشرى يوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ba a wasu ta a shi an samo shi ne an same shi da ta hanyar tsada tsadaka shi ne mutum yana da baiwa idan mutum yana da baiwa ko siyan ta yi ko kyauta aka bashi ko wajen yaƙi ya samo ta to ya halatta ya kwanta da ita har ta haifa masa da a ce mata a ce mata a ce mata usul walai abu da to ta hanyar shi aka sa ta hanyar haka aka same shi a lidin azri ba ta hanyar ta ka gani amma auren mutu'a wata aqida ce a cikin shi'a nan gaba malam bai bayani kan auren muta zai kawo mana a takaice auren muta asali an taba halatta shi a musulunci sai aka haramta sai aka sake halattawa sai aka haramta an haramta shi ne a yakin haiba haramtawa kuma cikin waɗanda suka ruwaito hadisin haramta muta akwai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to da ka alƙaunin nihai a game da auren mutu'a shi ne haramun ne haramun ne haramun amma har yanzu su aƙida su suna yi kuma haɗarin da yawa gare shi a hankalci yanzu da wani zai zo a ce kana da ayat ce zai mutu'a da ita ko da ba san shari'a ba sai dai ka ɗauko bindiga an kana da ita ka ce za ka harbai ko kuma kana da kota ka bi shi sai ya wuce shi ke nan sai mutum ya zai ce to yana ba ko ba da izinin ka ba ma ya halatta a addinin shi'a shi ke nan kawai a makaranta sai sai ta bugo ma waya yarka misali ba yan mutum tana yin basiti misali a ce tana yin basiti a Kano ko a Sokoto ko Kaduna State University ko a nan samun sai ta bi tana fitar a can take kwana sai ta kira baban ta ce baba fa na yi miji ba ya aka yi haka shi an yi shirya da wani za mu yi auren sati biyu har ma ya bani sadakin dubu goma ko ba waje da kaga aure a musulunci dole ce da waje har manzal sun ya ce ba mai auren da kan da ke kamu la tunkihu nafsaha illa al-baghi hadisi sahihi ba wacce take auren da kanta ke kawo kilani amma matan gaskiya sai da aure wali sai da waje to a mutu'a ba waje su bi za su iya shirya kayan da shi ke sai aka ce an yi sabani shin labutta min shahidai ne dole sai da shahidai guda biyu kaulani akwai maganganu guda biyu a wani kaulin ashiya aka ce za a iya yi ma ko ba shaida kaga ya zama abu biyu kenan ya zama nikahul muta'addi ya zama nikahul sirri dukkanin su a cikin musulunci haramun kitabu sirri ɗaya daga cikin salaf yana cewa ai bambanci tsakanin shi alfarqu alladhi bayna an-nikah wa ittiba'i shuhud bambancin aure da karuwanci ai shedu ko ba shi bane bambancin su bambancin su kenan shedu yanzu duk wanda aka same shi mu nan duk wanda suke cikin masallacin alhamdulillah kowa na jin daɗi dukkanin mu muna da iyaye sai da aka daura aure aka tsanar aka sa lazimi kama kila aka ce wani ya ji ya da cikin wanci sannan ya aure ta ko wanda ko ba ta haka ba wanda ta zina aka aure shi wanda aka haife shi wanda ya zubin ta a kaga cikin damuwa yake ba shi to ka gani to da ka hikimar auren hikimar haramta auren mutu'a a fili take kun fahimta sannan kuma idan aka yi auren nan in wata biyun nan ya kare ko ta ci biyu in ciki ya shiga ba ruwan shi zai gaba shi ke nan san yadda za ta yi ba ruwan shi da kudin awo bai ma san ba ta ma san inda ya tafi ba shi da dama sun haɗu ne kawai a gari ba magana kudin awo ta je asibiti ba magana awo ba shi zai bai ma san da inda take ba ku kalli kazantar fa abu ba maganar wannan ba maganar duk irin abubuwa da mai ciki take shiga na damuwa ai ana son ka kwantar mata da hankali mafi yawancin masu ciki psychologically a ɗabi'ance in mutum tana ciki zai gani ta zama faɗaciya ana son kai haƙuri da ita ka riƙa kwantar mata da hankali sannan irin abubuwan da za ta zo ta riƙa buƙata na faɗayi da ɗan ƙalam da maƙalashe duk ba ruwan shi da wannan kaɗan ba ke na bari ke lissafa maka sannan kuma sai a zo haihuwa a ce ai ba za ma ta iya haihuwa da kanta ba sai an kai ta asibiti an yanka cikin ta an yi operation an yi masa tiyata duk ba ruwan shi yana ci sannan an kai yara ba ruwan shi da magana ta zo kuma shi yayi ne ba mutum shi da zina to shi ne rubuta sai ka kalli kazantar abu a hankalta ba sai an ɗauko nasotan da suka haramta nasotan da suka haramta mutu akuwa sun kai hadis tawatur sun kai matsayin hadisai mutawatirai wanda aka karanta maka a al'adance a hankalta ba za ka iya karyata ba Allah ya shirye mu na ai kaka abu wani wannan نعم نعم ban san wannan ba ka san yan shi'a su na faɗa muku ita bid'a ka'ida ce ita ce yadda bid'a take in ka kirkiro to ni ma ba za ka hana ni in kirkiro ba shi yasa duk dan bid'a baya yin wa'azi kan wata bid'a ko da ya san bid'a ce idan mutum ya riga ya yi aika aikarsa ya riga shi dan bid'a ne mutum ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi malkas a cikin ka idan ya zo wani na bid'a ko da ta saba wa tashi to ba zai iya faɗa da shi ba ba zai iya hana shi ba wanda kadai zai iya faɗa da kowace bid'a shine wanda yake sunna shi kadai zai iya faɗa da kowace bid'a ya tinkare ta ko ta kai kuliyar ko ta kai malala gashin tinkiya lissafin yara amma duk wanda yake bid'a wallahi ba zai iya faɗa da bid'a to kaga wannan ke ne so da ke in kaga sun yi wata sallah wannan ni ban sani ba a littafin ban taɓa gani ba gaskiya limamai biyu ban san wannan ka'idar ta ba amma zai iya yiwuwa eh na ba ana so da in aka ce maka mutane suna yin bid'a komai za su iya komai za su iya kaga su yanzu kaga iyayenmu waɗansu da suka gabata da za su dawo su je wasu bidiyoyin da ake yi mamaki za su kama yi so da yanzu shekaru tsakanin shekaru talatin zuwa yau bidiyoyin da aka kago ba za a san iyakar su akwai abubuwan da ba a yi da in ka ga yawon yawon bauchi da ake yi ɗayan da rike kadiriya da su kaɗai suke ko su kaɗai suke shekarun baya ina jin bara suka yi suka cika shekara na shekara suke bikin cika shekara bara ne ko ce bara tsakanin shekaru biyu suka cika shekara hamsin za su yi na hamsin shekara ta hamsin mokibin da suke yi a Najeriya su suke yi. Ba ma kafin kuma tsoron suna yankin jami'a ma na yi an haɗe. Wanda baya cikin addini baya cikin ka'idar baya cikin ɗarika su. Amma kaga suna yin kayan su. To kaga duk waɗannan abubuwa ne ga su to da kada ka kirkiri bid'a in ka kirkiri bid'a sai 'ya'yanka su zo su kuma su ƙara wata. ka fita ka girma ka tsaya iyaka inda aka tsaye da kai sai ka huta ka halladar da ka gadar da alkhairi duk wanda ya zo ciye ina akan wannan alkhairin da kai ne mafarinsa amma idan ka suke ka kirkiro sharri to in wani ya zo bayan ka shi kuma sai kirkiro sharrin da ya fi naka wani ma in ya zo sai a yi ta kara gaba ki da sai addinin ya lalace sai addinin ya lalace gaba ki daya mun fahimci wannan اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين